الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan watan ashirin da bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wani masallaci na shek jafar mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke samuwar gandu wanda za mu tashi ne a suratul hajji aya ta arba'in suratul hajji aya ta arba'in tun tafiyar hutun a sallah kenan ko to muna fata an yi sallah lafiya kuma an yi ibada lafiya Allah ya karbi dukkan abubuwan da muka yi a na daidai na kuskure kuma Allah ya mana afuwa ya yafe mana a kamar yadda aka sanar insha Allah ya za a koma karatu don shi an samu nan sabanin sanarwa akwai lecture da aka cira gabatar kuma na cikin masu yin lakcin su da yawa da shi wani lokaci a lakcin za a yi ba karatun da ya bacci amma tun da mun sanar za a yi karatu to za mu yi karatun mu daidai gwargwado sannan kuma sai a wuce wajen lakca din insha Allah ta'ala suratul hajji za mu tashi aya ta arba'in daidai arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
farkon a wato zancen shi ne fadin Allah ta'ala udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah tabaraka ta'ala yayi bayani wa mu'minai yayi musu izini dan su yi yaƙi saboda Allah bi an yi ƙatilu fi sabilillah sai ya kawo kalmar uzina wanda fi al-madin ne mabniun lil majhul ma'khud min al-izni abinda ake nufi da izin al-ibaha an halatta ar-rukhsa an yi rahusa wato ga waɗanda ake yaƙar su an zalunce su su masu yaƙi su jihadi wannan ibaha mashru'iyyatu ibahatu mashru'iyyatu da jami'ar halatta shar'antuwar yaƙi imam bakawi da sauran malaman tafsiri suka ce wa hiya awwalu ayatin nazalat fi al-qital ba'dama um naha anhu fi nayfin wa sab'ina aya wannan aya ce ta farko da ta sauka akan halaccin yaƙi ko jihadi bayan da an hana a cikin ayoyi saba'in da wani to Allah ya yi izini a yi amfani da mabniyul lil mashhul don ya nuna mana wato an ba da dama an halatta an yi rahusa da bayan an hana da an shiga da ayyakin amma yanzu an yi izini in an ce an yi izini to da an ce kar a yi ne ko ba ka bane an yi lockdown amma an yi izini a fito ko ba ka bane to an yi izini imam Ahmad da imam Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Abdullah bin Abbas da yanda manzo Allah ya daga Makka sai na Abubakar Siddiq yake cewa waɗannan mutane sun fidda annabi daga Makka kuma sai Allah ya halakar da su sun fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka kuma muna shaida musu akwai halaka a tattare da su sai Allah ya saukar da wannan ayar udina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu ibn kasir da ibn amir da hamza da kisai sun karanta udina bil bina'i al fa'il al ma'zun lahum fihi shine al qital me aka musu izinin yaki يقاتلون بأنهم ظلموا أي أذن الله تعالى للمؤمنين ورخص لهم بأن يقاتلوا أعداءهم الذين ظلموهم ألا ياي إذني ومؤمني يا مسرعوسا سجيس ياكي سياكي أبو كنن gabarsu waɗanda suka zalunce su suka cutar da su wa ta da alaihim ba da sabri ha'ula ilmuminina على أذى أعدائهم صبرا طويلا bayan haƙurin da waɗannan muminai suka yi a kan abokanan gabansu sabu haƙuri mai tsawo an daɗe ana ta haƙuri suna ta cutar da musulmi an daɗe suna ta gana wa musulmi azaba da bala'i to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar su yi haƙuri sai wani lokaci da ya zo Allah ba su dama imamu alusi yake ce almaradu bil mawsul ashab annabi sallallahu alaihi wasallam alladhina fi makkah sabon manzon Allah sallallahu da ake da suke makka su ne ake nufi da wannan wato udina lilladhina الموصول يقاتلون بأنهم ظلموا ya tabbata a tarihi mushrikan makka sun cutar da musulmi suna zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su datti na duka cikin sahabbai su fasa kan wanda za su fasa kansa su yi rotsi ga wanda za su yi rotsi a kan shi su zalunci wanda za su zalunta saboda lokacin musulunci ba shi da ƙarfi ba za su iya mai da martani ba قال أنا شيء سو اصبروا فإني لم أمر بالقتال كي هقولي لم بأمر شيني لنياكي با هسي لما ذا الله يهجرة الله يسكت أن الآية باين أن يهجرة أذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الله يأي القولي المؤمنين بالنصر kuma wa habba lahum ala al-islam ya zaburar da su yace su je su yaki ala jihadi fi sabilihi biduni taraddudin aw wahnin ba tare da kaiwa da komowa ko rauni ba lalle Allah mai iko ne ya taimaki bayan sa mu'minai wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma mai iko ne ala an yumakkina lahum fil ard kowa kuma ya kafa su ya ba su karfi a bayan kasa ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري هامان فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يدعون كنا الله yana da iko yana da dama ya kafa ka ko ya kafa musulmi a bayan ƙasa bayan da sun sha rauni bayan da an hantare su bayan da an zage su bayan da an wulakanta su bayan da an tsorata su to Allah in ya tashi zai iya ba su ƙarfi da za su kafu a bayan ƙasa ya sa ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir قادر على نصر عباده المؤمنين من غير فتن ولا يقوم أياكي والله زي يجمعكم مؤمنين yasa kafaran su ta musulunta su ta gane wato kyakkyawan karantarwa na musulunci su zama su ne za su rinka yi wa addini aiki yanzu amerika da ingila da ina ne da ina ne wallahi ba za a iya kirga adadin coci-coci da aka mai da su masallatai ba wa inna allah ala nasrihim laqadir ka duba amerika ba ka duba ingila ba ka duba kaza ka duba kaza babban cocin da ta fi shekara ɗari ana zuwa majami'a ce ana bauta a cikinta amma wallahi ma sai a zo lokacin da musulmi za su zo su sai wannan cocin su mai ta masallaci duba turke duba abin da wasu za yi a wannan shekarar irin yadda yi wa musulunci aiki wanda duniya gaba ɗaya a mafarki ma ba ta tunanin za a iya juya wannan guri a mai da shi ya zama sojan bauta ne na musulmi wurin da da ga abin da ake yi a shekarar jiya da shekarar jiya ga abin da ake yi a yi iskanci a sha giya a rashin mutunci a duk abin da za a yi ana jin wannan ruhi ne na kafirci na duniya gaba daya yan yawon shakatawa da bude ido su zo amma yau aka mai da shi ana karanta alkur'ani a cikin sa ana sallah wa inna allaha ala nasrihim laqadir so kakkare na rauninka kana tashi kana rarrafe kana tafiya hankali hankali wallahi wata rana Allah zai maka taimako abin da ake so sidqun niyya mutum yayi niyya ya zama yana da gaskiya a cikin nufinsa kar ka zama duniya ce a gabanka kada ka zama neman girma ne a gabanka kada ka zama neman shuhura ne a gabanka kada ka zama neman ka samu wani abu ne ko mulki ko sarauta kawai kana yi ne don ka taimaki al'umma ka taimaki addinin Allah wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya taimaka wa mutane da yawa kwarai da gaske ba tare da ita ba kada a taɓa tsammanin wai musulmi wai Allah zai taimake su ne wai akan kafirai wai dan sai sun yaki kawai a'a zai iya taimakon su koda ba a yaki ba ana kuma yin yakin tabbas fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم كذلك وإن الله لعلى نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير الله يجي ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله تبارك وتعالى بشرعا تجهادي بسيء لوكة داتي بشي وقالي وانا كم فرقوا لأكي لمسلمشي أكوي الله أكوي منزل الله akwai sahabban sallallahu alaihi wasallam akwai wane ne akwai wane ne amma Allah ya kiya ba da dama a yi jihadi saboda me lokacin zai la'iq lokacin bai dace ba su suna gani yaya ana ta kashe su yaya ana ta cutar da su yaya ana ta kaza yaya ana ta kaza amma ba ba su dama su yi jihadi ba kenan jihadin ma a yi shi sai an ba da dama da haka sai Allah ya shar'anta jihadi fil waqti al bihi a lokacin da ya dace da jihadi saboda lokacin da suka kasance a makka al-mushrikuna kanu aktsaru adada mushrikai su suka fi yawa ko shakka babu da Allah ya yi umarni a wannan lokacin sun fi musulmi karfi sun fi su yawa sun fi su tanadi لشق ذلك على المؤمنين da wannan umarni da a yi jihadi a lokacin da suke maka nan to da ya tsananta ya kuntata akan muminai shi kuma Allah ba ya ce kuntata muminai to kenan ko wani yana tunanin zai yi jihadi a wannan zamanin to ya tsaya ya duba me ya udda me tanadi eh muminai suka tanada me al'ummar islamiyya suke da shi dabbabat darra'at abinci kayan fada tanadi jirage na sama jirage na ruwa na yaƙi jirage na ƙasa nawa kuka tanada na yaƙar abokanan gaba kar ku manta jihadi fa ana yin sa ne da tanadi sai an yi tanadi me yasa Allah bai ce mu'mini su su ta sun farkon sha'ani ba saboda me ba su yi tanadi ba kuma karfin su bai kai ba to Allah ya samu lokacin da abubuwa sun canja musulmin su kansu sun canja bayan da Allah ya ce su rayu haka suke rayuwa ba nawa ne suka yi imani suke aiki da Qur'ani nawa suka iya karanta Qur'ani musulmi nawa ne ya karanta Qur'ani ma bai iya ba nawa ne suka san ma'anonin abin da Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani to wani tanadi kai in ka tashi ma duka ɗaya za su yi maka to Allah bai wajarta maka abin da baka da iko ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha na yadda akwai karfin imani ba akwai ƙarfin imani akwai takawa kuma sai mu ce maka a dadin ma suna da ƙarfin imani da tunda annabi yana cikin su wanda suka fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai ba su dama su yakin ba a karan kasar rayuwar maka da aka yi ba a ce su yaki ba sai su zo madina su duk wanda zai je jihadi ya san yayi tanadi wannan arnan na zamani ba ka iya tunkarar sai kai tanadi su kansu musulmin ma tukunna ma su kimtsa ma su san su musulmi wanda yau za a zo ana ana abu na taimakon musulunci musulmi ne zai zai fara ya kasa ga misali guda ɗaya na an zagi annabi an ci mutuncin annabi an ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi a wannan gari na Kano ko ba farkon fara shi ke ba a tarihi kuma abin da ya faru cin zarafin da ya fito fili karara musulmi ne suka yi kaga za a bukatar san addini ma tukunna aqidar ma babu ita sai wanda Allah ya zaba mutum musulmi zai iya bude baki ya zagi annabi to bayan nan kuma ana magana a dau mataki a yi maganin wannan tsiyar da shigantakar da zindiƙancin nan an yi hukunci an yanke hukunci ga wanda ya zagi annabi ya ci zarafin annabi a rataye shi a kashe shi wanda ya fara inkari ya ce bai yadda ba da hukuncin musulmi ne ba ce musulma wayar boko kaga wannan ai ba shi za a haihuwa ba yi an yi asara sai dai mutum Allah shirye ta kuma wallahi ba abin da ke da wannan irin bakin jahilci da rashin karanta addini duk yadda ta samu tarbiyyar musulunci da addini iyayen su koyar da ita addini ba za su iya buɗe baki a zagi manzon Allah a yanke hukunci akan zagi manzon Allah ce ba ta yadda ba an ci zarafin ɗan adam kenan wannan wanda ya zagi manzon Allah ya fi annabi daraja a idan shi da yan boko marasa addini marasa ilimi su ne yanzu suna nan suna cin karen su babu baka suna ta surutu suna ta magana kar ai kar ai kar ai wai human rights human rights wai hakkin ɗan adam to shi ma annabi ai ɗan adam ne shi ma yana da hakki sannan kuma darajar shi kuma annabi ne manzo sannan shi kuma hakkin sa na duniya ne gaba daya in banda ma jahilci ma ai jahilin human rights ne ma zai fito ma ya magana ya ce kada wannan hukunci jahili ne dan wannan hakkin hakki ne na duniya na human beings gaba daya na duniya gaba daya ka kwatanta wannan wato hakki na mutum daya da na mutanen duniya gaba daya su wannan fa yan uwana musulmi ne fa yanzu wani wai musulmi ne wai sakatare ne daga cikin sakatarori na wannan kungiyar a wata jiha shi ne ya fito ya ce yana ba da umarni wa gwamnatin kano ta masa ce wannan mutum umarni yake ba ko musulmi ne mai sallah da za a yi sauran rana a kai ba wani misali ɗaya ne na buga muku ko biyu na abin da ake ciki yanzu kwaba taɓargara shirme da ke faruwa a cikin al'ummar islamiyya da jahilci wallahi ya wuce yadda ke tsammani su kaga akwai bukatar waɗannan mutane a makarantar da su addini annabin ma da ake yin addinin nasa ma ba a magana sanin sa ba san darajar sa ba ina ga wani aka ce wani ya ɗauki takobi ya tunkari wani shi ba musulunci ma bai gama shigowa ba bai gama fahimtar sa ba to wannan shine fikihun da yan uwa ya kamata su gane ba dole dole sai a zamani na an yi shadi ba ba dole ba na karantar da mutane ne musu bayani ba dole dole ba amma aljihadu madi maza Allah ce jihadi yana nan ila kiyami sa'a amma dole sai yau ko gobe watakila a lokaci na watakila ba a lokaci na ba akwai bukatar mu tasifun nas mu karantar da su su zamanto suna da wayewa ta addini da fahimta to shi ne Allah ya yi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mine gaba daya bayan sun koma Madina Allah ya ce allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin sunan da ka fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙi ba aka kore su a gidajensu ukhriju min diyarihim an fitar da su daga gidajensu illa an yaqulu rabbuna Allah ba wani abu yasa aka fitar da su daga gidajensu ba illa لقولهم ربنا الله وحده kawai sun san ce ubangijin mu Allah ne shi kadai sababin fitar da su daga gidajensu shine dan sun ce rabbun Allah kaga wannan kalmar ka riga cewa Allah Allah shine ubangiji na Allah shine ubangiji na mana ba a so ba da yawa wallahi ba sa so kuma akan ka yadda cewa Allah shine ubangijin nan naka sai su yaƙe ka ko su yaƙe ku amma su sun ce rabbun Allah kenan wannan illa an yaqulu rabbuna Allah nan bayani ne li ba'd al asbab allati min ajliha shara Allah al jihad fi sabilillah fi sabilih fadin rabbuna Allah shine ya fusatar da kafirai suke ta tozartar da musulmai suka hana su taqaddum da ci gaba sai kuma Allah ya zo shar'anta jihadi don su kare mutuncinsu don jihadi ana yin sanar kare mutunci babu wani abin da ya wajabta a fitar da su daga maka a kore su illa qauluhum ko siwa qauluhum rabbuna Allah sannan Allah ya zaburar da muminai akan yaƙi don kare mutuncinsu da kare addini يجي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الله تبارك وتعالى أولا آية اتهادينا مغنى لي أكن واتو جهادي da ba dai shar'anta jihadi da Allah ya yi ba Allah yakan sa wato ya angije wasu mutane da wasu addafu ana anan ana nufin walaula dafullahi nas ana nufin walaula idnullahi almu'minin idnullahi lilmu'minin fi fil qital kenan da ba dan izinin da Allah tabaraka ta'ala ya wa mu'mini su yaƙi mushrikai ba kinan kaga ba'dhin bi ba'd musulmai su yaƙi mushirkai su ma mushirkai ɗin su yaƙi muminai ɗin ko kafirai ba na farko muminai ba na biyu kafirai da ba dan shar'anta jihadin nan da Allah ya ba to la huddimat sawami'u sawami'u jam'i ne na sawma'a wani guri ne da ake gina shi mai tudu wanda rahbaniyawa suke bauta a ciki wurin bautar rahbaniyawa shine wato sawame kamar ka ce sauma ka ce ma'abar rahbaniyin waɗannan mutane da ake cewa rahbaniyawa wurin da suka ware dan bauta masallacinsu wajen bautarsu shine sawame biya jami ne na bi'a bi kasar ba daidai ke da coci church kanayis kenan biya'un kanayis nasara wanda wannan kanayis din ba su zama tuke bantattu ga rabbaniya waɗin kaɗai ba as-salawat wa salawatun salawatun kuma wuraren bautar yahudawa ne na farko sawame jam'i sauma wurin bautar rabaniyawa bi'a jam'i na bi'a wurin bautar ainihin wato nasara wa salawatun wajen bautar yahudawa amakinul ibada lil yahud abinda aya take nufi ولولا أن الله تعالى أباح للمؤمنين قتال المشركين da ba dan Allah ta'ala ya halatta wa muminai su yaƙi mushrikai ba to da mushrikai sun yaɗa fasadi a bayan ƙasa kuma aka ba da labari da an rushe wurare na ibada a zamanin Musa da Isa zamanin Musa Yahudawa zamanin Isa Nasara sannan kuma wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira to da a zamanin manzo Allah ma da an rugurguje masallatai allati tuqamu fiha as-salah kina waɗannan wurare ne guda hudu wurin bautar wasu mutane da suke da'awar addinai imam al-qurtubi Allah masa rahama yake cewa ma'anar ayar walaula daf'ullahi nas ba'dhum bi ba'd ay walaula ma shara'ahu Allah ta'ala lil anbiya'i wal mu'minin fi qital al-a'da lastawla ahlu shirk da ba dan Allah ya halatta wa muminai su je su jihadi su kare mutuncinsu da addininsu ba to da mushrikai sun binne da sun yi nasara da sun yi dagawa da sun nuna rinjaye akan muminai kuma wallahi za su lalata dukkan abin da ahlul diyanat masu addinai suka gina na wuraren ibadarsu ba da wuraren ibadarsu duk sai sun rushe to amma Allah ya shar'anta jihadin nan mu'minai su tashi fi jihadi dan kowa ya tsaya a cikin sa aka ce al-jihadu amrun mutaqaddimun fil umam shi jihadi ba wani abu ne da dade a cikin al'ummomi kuma duk inda aka yi shari'a to an yi jihadi wa biha salahat ash-shara'i da jihadi ne dukkan shari'o'i suka samu salaha kuma da shi ne musulmai kuma su ibada suka samu yanci an ce a yaƙi an yi ba da dama ga mutane su yaƙi su kare addininsu akwai shakiyanci da yawa da ake wa musulunci da musulmai inda ana yin jihadi da ba isa yi ba da rasa kunya da renin hankali da cin fuska da ake wa musulunci da a ce ana yin jihadi da ba wani kafirin da ya isa buɗe baki ya wannan tsayyarancin wa musulunci da musulmai amma sun samu dama tunda ba a yi shi kenan shi yasa malamai suka ce fassarar ayar ولولا الجهاد والقتال لتغلب أهل الباطل على أهل الحق da ba dan jihadi da aka shar'anta ba wallahi da mabarnata sun yi galaba akan masu gaskiya ba ga shi muna gani ba sai inda suke da mu wallahi fi kulli umma kuma haka ta ce a cikin kowace al'umma amma jihadi shine ya samar wa musulmi yanci a duk inda suke a kowace al'umma to tun da suka ga babu rayin jihad ba yin jihadin wasu dalilai sun sa ba za a yi ba su kansu musulmin ba ba rauni ya yi musu yawa ba ma iya rike falillai ballantana kaza sunnoni ba ma iya yi addini ya zama da'awa ne a baka kurin hakan ma wasu suna ɗaukan addini ƙauyanci ne da rashin wayewa da haka da muka yi rauni muka yi sakaci ba mu riƙe addini ba sai Allah ya ɗauko mana ahlul batil ya sa suka mulkushe musu da danne yanzu duk inda ka ji sauti wallahi na so ne sai abin da suka gana ma za a yi ba ga shi ba ko ba komai an sun latsa sun gani an yi lokacin da suka hana mutane zuwa masallaci suna zaune a kasashen suka ce kar wanda ya je masallaci kai wasu ma ba a faɗa ma kawai tunda ba a so sun ce kar a je kawai ba za a je ba har yanzu akwai mutanen da dan goyon bayan waɗannan mutanen sun hana mutane su je su sallah a masallaci amma sun bari an je filin bal sun bari an je kasuwa sun bari an je taron siyasa sun bari an je an yi biki sun ji bari an ka amma sun hana zuwa masallaci dan me dan su faranta wa waɗancan mutane wallahi tallahi a iya fahimtar mu wallahi ba wai tsabar kaunar mutanen su ne wai da gudun kada cutar da ta kama su ne suke wannan ba wallahi tsabar yahudanci ne kudin da rashin san addini wannan haka muka fahimta kuma zahiri abin da ke faruwa yau da gobe shi bayyana mana haka a hana mutane zuwa sallah a ce su tafi gidan gidan sinima da masallaci da gidan sinima ina aka fi cakuduwa a hana mutane zuwa sallah su jami a tafi gidan bal wai har mutum da saboda son zuciya wai ya ce wai dan me yasa za a rinka kiyasin wai filin bal da wai wai masallaci ko wai wai me yasa za a rinka kiyasin wai wai wai gidan kallo da masallaci saboda son zuciya wallahi dole mu kishin addinin mu ko da ran mu zai fita wallahi kuma dole mu ba shari'ar mu kariya mace bai muna raye abun bakin ciki ne musiba iya musiba musibar da za ta kai ka ba ka kai sallah ba eh ai da an faɗa an yi a da a salaf magabata na ƙwarai an rufe masallatai an je ba a yi sallah ba ba a waye ba ba a yi juma'a ba ba a je aikin hajji ba na abdu an yi a wancan lokacin tsabar tsananin cutar ce fa take koran mutane ba za a iya zuwa ba ina ba ta kuna fahimta tsabar tsananin cutar yadda take shemar da mutane take zubar da mutane ƴaƴan malamai wane wane suka ta mutu ƴaƴan hafiz ibn hajar suka mutu ƴaƴan wane ne suka mutu tsabar tsananin cutar a zahiri ana kallanta tana zubar da mutane wannan ta sama dole mutane suka kaurace wa masallacin ba za su iya zuwa ba amma ba na a ce kar ku je masallaci amma ku tafi filin bal ba bata kama mutane a filin bal ba bata kama su a kasuwa ba bata kama su a filin siyasa ba bata kama su a karawa sai a ce sun zo sallar jami'i za ta kama saboda tsabar munana wa Allah da su wannan shine bambancin kuma wanda sarki ne aka samu a daɗin wanda sarki ne aka samu ya ce musulmi kar wanda ya je masallaci ya sallah yanayin ne ya sa tsabar a bana mu ne yanzu har yanzu ana ta faɗa ɗin har yanzu mu sai ka kasa gane waye ya kamu da abu ba cewa ne babu ba mun yadda akwai amma sai ka kasa gane makocin ka ko makocin makocin ko makocin makocin makocin har yanzu ba kowa ba sai dai lambobi da ake ta faɗa suna yi na aljannu ne kun da yanayin su daban can mu yanayin mu daban dan a can an ta mutu a ta ta kakkashe su mu kwanan daman daban ne fatan mu ma daban ne yanayin mu ma daban ne wani wani ma'aikaci yace yace dan ubanta ta zo ta kama ni ta isa ga mutum na wannan yace ni karamar cuta ce za ta shiga jikina wahalar da nake sha ma ita kanta cuta ne ta tsinkar wallahi wannan shine hakikanin abin da ke faruwa amma ba a faɗa amma mun ba da dama a yi tunanin abin da muka faɗa a yi analysis ɗinsu ba mu ce ba babu ba akwai to kuma amalanci mutane iya daidai gwargwadon yadda wannan abin yake wanda ya kamu Allah ya bashi lafiya a bashi tallafi a bashi agaji a ba amma mutum da lafiyarsa a ninki mishi a kai mai azaba fi sabili lahi yan uwan musulmi da ba sa zuwa sallar jam'i har yanzu a wurare Allah ubangiji fukka asra Allah ya yi musu Allah ya yi musu ya Allah ka ba mu shugabanni masu kishin addini masu tsoronka ba wakilan yahudawa ba Allah ka taimake mu ka taimake gaskiya kuma ka tsare mu ka kare mu da duk wata annoba da duk wani bala'i da zai zo Allah ka tsare mana lafiyar mu ka ba mu abin da zamu bauta maka Allah kuma ka tsare mana addinin mu kuma muna bukata a yi mana adalci Allah ya ce wa yansuranna Allahu man yansuru inna allaha la qawiyyun aziz lalle Allah tabaraka wa ta'ala um, zai taimaki wanda ya taimaki addininsa kuma lalle Allah mai karfi ne mawayi ne ai wallah Allah subhanahu wa ta'ala la yansuru man yansuru dinahu wa awliya Allah sai ya taimaki wanda ya taimaki addininsa ya taimaki waliyansa sai ka ce kuma Allah kuma sai ya wulakantar da duk wanda ya wulakantar da addininsa da waliyansa zai taimaki wanda su taimaki addininsa da waliyansa kuma sai ya wulakantar da wanda suka wulakantar da addininsa da waliyansa don Allah shine alkawiyu mai ƙarfi akan aikata abin da ya ga dama fa'alul lima yurid al-aziz alladhi la yughalibuhu mughalibun mawwayi mai rinjayen da wani mai rinjaye bai sai rinjayen shi ba wala yunazihu munazi'a wani mai jayayya kuma bai jaye bai zai jayayya shi da shi ba Allah ya ya tabbatar da wannan magana kuma Allah ya rinjayar da gaskiya akan ƙarya Allah ya fifita almuhajiru na wani ansar ala adaihim Allah ya kaskantar da shirka da mushrikai aka karya gumaka aka karya dauloli na akafira da kayafira wa auratahum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tafahuha ya gadar musu gidajensu da gonakinsu ya ba musulmi to sai Allah ya sifanta waɗannan muminai da yi alkawarin zai taimake su ya ce alladina in makallahu na الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
Allah ce allazi na in makkannahum fil ardi aqamu as-salah haji gaskiya su ne waɗanda in muka kafa su muka ba su ƙarfi a bayan ƙasa tsayar da sallah suke ba hana sallah suke ba in makkannahum fil ardi aqamu as-salah wai mu yi ma'anar in makarnahu Allah ya ba su karfi Allah ya ba su fawa Allah ya ba su shugabanci Allah ya ba su mulki aqamu sala tunda suna sallah sai ce ai sallah a tsaye da sallah babu albarka da wanda baya son sallah kuma babu alheri ga wanda baya taimakon sallah su suna tsaye da sallah kuma duk abin da zai taimaki sallah suna taimakon ta wa ta zaka suna promoting yadda za a cire zakka su sa a cire zakka kuma su bayar da zakka ba su goya mutane rowa ba wannan kadai ba wa amaru bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa nahawu anil munkar suna hani akan mu munkari kaga mutum shugaba ne amma yana umarni da munkari da gidan kazanta yana ko kunya ba sa ji suna rungumar mata suna rawa a fili suna matsayin shugabannin al'umma kuma majority wanda suke shugabanta musulmi ne ko da ba shari'a musulunci suke ba ai akwai suke ba ai akwai kunya ai ai akwai mutunci ai akwai sanin ya kamata akwai kamala amma kana shugabantar mutane kana fasadi kana zina kana luwaɗi kana shan giya kana taimakon yan giya kana taimakon yan luwaɗi kana taimakon azzalumai ya za a ka bai da sallah ya za a ka ba da zakka ya za ka yi umarni da kyakkyawa kai hani akan mammuwa ya shi wallahi ya sai mutu umuru ƙarshen al'amura ga baki ɗaya na Allah ne Allah sai ya taimaki masu imani duk yanda wani ya so ya murkushe ko ya ne masu imani Allah ya yi alkawari zai taimaki masu imani المؤمنين الصادقين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق kuma ya faɗi sifan mu'minin nan na ƙwarai suna son sallah a kamun sala da su da jagororinsu duk wanda ya tsaye da sallah sai Allah ya taimake shi a cikin duk abin da ya sa a gaba duk wanda ya wulakantar da sallah kuma ya shirya wa kansa rashin taufiki da dacewa shi yasa irin waɗannan mutane masu faɗa da Allah ko faɗa da addinin Allah ko kaga suna wulakanta addini to kullum Allah yana ta rubuta musu rashin tawfiki ne duk abin da suka sa a gaba sai gaba samun nasara suna da rayuwar ne kawai amma wallahi ba nasara suke samu ba kuma rashin cin nasara sai nan gaba sai nan gaba mutum zai ta shuka tsiyaye shuka tsiyaye yana gani yana da dama wannan kudirar tana kaɗa shi yana yana jin shi ya isa zan ya sauka ne za ka sauka ne Allah ya zo ya rubuta maka rashin tawfiki a cikin rayuwarka duk abin da ka sa gaba bai da albarka yana lalacewa kuma duk abin da ka shiga ba ma kai kaɗai ba ma sai ka lalata na gefen ka ba saboda baka mutunta Allah ba ko duk wanda ya sa rashin gaskiya a cikin sha'aninsa a rayuwarsa wallahi tallahi ku ba shi lokaci ma ku ba shi lokaci ku zuba mai ido wannan duniyar ai ba wanda ba ta gyara wa wata yake ku ba mutum lokaci ba ga shiga duniyar ba nawa ne suka shirya tsayar Allah ya kifar da su nawa ne suka kulla sharrin Allah ubangiji ya maganin su suka zama gidajen su masu karfin su suka zama matan su ba ta iya juyawa a can a waje suna gana wasu azaba amma a gida kuma matan su ma suke gana musu azaba Allah ya jarabe su da ƴaƴansu su hada su barci su zama su bakin ciki da ciwon zuciya da hawan jini akwai musibar da ta wuce ka kasa mulkar gidanka to duk wannan adamu tofiki ne da Allah ke rubuta wasu ba su gane ba wallahi wani mutum ya samu dama girma da matsayi da waye duk an samu amma Allah wani yaro ɗansa karami guda ɗaya bai kai ya kawo ba yaron ko sakandare bai gama ba ya zama musu ana kai sun rasa yadda za su yi shi su hajiye kuɗi ya sace ya haɗa kai da 'yan iska a zo a rashin mutunci ya je ya sha giya ya sha kaza ya tara mata ya yi kaza duk barazanar da za a yi masa an yi masa to gidansu ma kullum da yan sanda da sojoji suna gadin ubansa amma ba ruwan su da wani dan sanda da sojoji da bindiga ba ruwansa ya sa uban nan ya ta tagumi ya rasa inda zai uwace kuka ce kuka ta zubar da hawaye ta rasa yanzu ka duba ɗaya ɗaya kai ba abun ka binne shi a rijiya ba kai ba abun ka jefar da shi ba ba yanda za ka yi shi kuma ya zama maka alaka kai shi kansa guda ɗaya ne ya fi ƙarfinka sai ka zo kana ɗagawa ka ce wai kai wani ne wai kai kai ta wani ga dan ka yana jan ka a ƙasa ka yi bara sanar ka yi duk abin da za ka yi ka sa a kama shi duk abin da za ka yi sai an kama shi ya gama duk abin da za ka kuma a sako shi kuma gobe mimita abin da yake yi ya za ka yi shi dan Allah ya nuna maka cewa ka bi a hankali da wannan duniyar su wanda suka bi hanyar manzanni su ne za su samu nasara Allah ya ba su ikhlasi ya ba su khushu'i suka tsayar da sallah suka ba da zakka haƙƙi na Allah suka biya suka yi umarni da kyakkyawa suka yi hani akan mummuna kuma ba su taimakon mummuna abu yanzu kaga yana daga cikin mummunan abu shine zagin addinin wani ko zagin annabin wani duk shugaban da ya iya yanke hukunci akan wanda ya zagi annabi wallahi ya yi umarni da munkari kuma bai yi al'amur bil ma'ruf ba kuma bai taimaki zaman lafiya ba kamar ya bude kofa ne ya ce a je a ta faɗa nan gaba don bayan da za mutum musulmin kirki ya yadda kawai ana zagi annabi sai zuba ido wani ya zage shi ya sha wani fa sai dai a ji shi a kwata wani gawa sama ba za a ganta ba wallahi kamar mutum yana promoting ne na rashin gaskiya da cin amana kai aka ce ka tsaye da sallah kai umarni da kyakkyawa kai hani akan mummuna kai kake ce makon mabarnata wani ya fito yana daga hannu za mu yi yaƙi sai mun yaƙi wannan alƙali sai mun yaƙi wannan hukunci da aka yi ba a isa a yanke wannan hukuncin a ƙasar nan ba wani wanda za a zo a kashe mu ɗan human rights ne dan albashinka da bai wuce dubu ashirin da bakwai da ɗari uku ba ka je su raba ka da imani kare hankali in albashi ne wasu sun ci fa sun gama sun tafi wasu na nan sun yi ritaya sun daina cin albashi yanzu suna nan sai zari ido suke sun zama kwarangwal sun zama kashi ba albarka a rayuwa sun ci albashi sun yi turancin duk ba abin da ba su yi ba na sunan muna kallon su wallahi kai da ma Allah bai ma rubuta maka ma sauƙi ba me ma kake samu kai nawa kake samu kai amma can kuɗin ma samun kuɗin can suna samu ka zo kai abin da za ka ridda ka bar addininka saboda wata manufa don goyon bayan wani da faranta wani ka fada a ɗauka a je a kai wani su tafa maka ka fusata Allah ka fusata manzan Allah ya billah Allah ya alƙawari ya ce zai taimaki manzanninsa إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا قوة لك إيماني كنت مك الله الله ذي تمكيكم كجونا أيوين كما يزعجك وكدوس idan kun ce miki Allah in kun ce miki addinin Allah to Allah zai ce miki ku kuma zai tabbatar da daga daga ku abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tutuma har shi Allah ya fi mana saboda yau muka dawo ba za mu yi da yawa ba saboda yan uwa da su samu zuwa ba Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karbe ba don mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mana ba da uzuri ba mu tambayi saboda muna da lacca yanzu insha Allah masallacin shayan insha Allah za a yi ta ne akan wannan zagin annabi